أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أسلم أو أسلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci na tsamiya mai kaji a wannan gari na nasara godal a wanda kuma muna na a cikin wannan sura ta suratul dukhan wanda a jiya mun kwana a cikin wannan sura a aya ta 28 a 27 wanda aiwa za mu tashi aya ta 28 kenan a inda muka ji watan kisa wadda Allah maɗaukin sarki yake tunatar da mutanen makka game da rashin imani da manzon Allah sallallahu alaihi sallama su sani cewa wato an yi waɗansu al'ummomin da suka gabata shine fir'auna da shi da mutanen shi to kuma ƙarshe ba su yi imani ba da Allah maɗaukin sarki ya aiko masu annabi musa to kuma sai Allah maɗaukin sarki ya halakar da su to shine Allah maɗaukin sarki yake magana a kai ya ba da wannan misalin ne to shi ne ya ce don haka ƙarshe fir'auna da shi da mutane ne gaba ɗaya da ba su yi imani da annabi musa alaihi salatu wassalamu ba to allah maɗaukin sarki ya kama su kuma an halakar da su wanda aka nutsar da su a ruwa cewa innahum jundun mugraquna to shi ne allah maɗaukin sarki ya ce wa ha qauman akharina sai muka gadar da wannan ƙasar ta su fir'auna din ma'ana misir kenan ga waɗansu mutanen daban su ne su annabi musa kenan da shi da jama'a ta banu isra'ila to bayan an halakar da su fir'auna din da shi da mutanen nashi gaba ɗaya to shine sai allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa fama bakat alaihimus sama'u sammai ba su yi kuka akan halakar su fir'auna ba wal ardu da ƙasai su ma ba su yi kuka bisa ga halakar su fir'auna ba bi khilafil mu'minina sabanin mu'minai su yabki alaihim bi mautihim musallahum wuraren da suke yin salloli suna yin kuka akan in sun ka mutu wuraren da suke yin sallah mai na radda na ƙasa wa mas'adu amalihim da kuma wurin hawan ayyukan su na kwarai min as-sama'i as-sama su ma suna yin kuka idan mutanen kirki ne Allah madaukakin sarki ya ce mun halakar da su fir'auna wa ma kanu munzarina ba su kasance abin jinkirta ma ba shine mu'akhkharin litaubati ba su kasance waɗanda aka jinkirta ma domin su tuba ba akan abin da suka aikata anan ubangiji madaukakin sarki yace su fir'auna din nan ne da shi da mutanen nashi da aka nutsar da su a cikin waɗannan ruwa na baharul kulzum to Allah madaukakin sarki yace wato sammai ba su masu kuka ba wato shine ake cewa dama ga ka'ida kamar yanda imamu tirmidhi ya roci hadisi cewa a kowane mutum mumini yana da ƙofofi guda biyu a sama ƙofa ɗaya inda arziki ne ya kasar kowa ƙofa ɗaya kuma inda ayyuka ne na ƙware suka bi su kuma su sai zuwa sama dama gocan ayyuka na kwarai in mutu ya aikata dama sama ake yi da su ba to shi ne ce to kowane mumini yana da wannan ƙofofi guda biyu to idan su waɗannan ƙofofin guda biyu sai ɗai sun kaga a aikin mutum ya ba hawa sama ɗin sannan kuma arzikin nashi ya ba saukowa to shi ne za su gano cewa lallai ya yi rasu to a lokacin za su yi kuka waɗannan ƙofofin a sama ɗin za su yi kuka na rashin wannan mutum ɗin sannan wurare ne nan ƙasa inda yake aikata ayyuka na ibada inda yake sallah a sallolin nan ko na farilla ne ko kuma na nafiloli ne su ma waɗannan wuraren inda yake yin wannan sallah din su ma kuka suka yi din saboda me saboda wanda ka tsaya bisa gare su yanzu yana yin ibada wurin yanzu sun rasa shi to za su yi kuka to sai an ka ce nan shi fir'auna da shi da mutanen nashi to su saboda ba su da aiki na kwarai na ba don haka ko da an ka halakar da su sun ka mutu su samman ba su ma san su fir'auna su mutu din ba ba su ma san samman su fir'auna da shi da mutane sun mutu ba saboda ko can ba su da wani aiki na kwarai wanda ka tashi ya tai sama din balle ma so gane fir'auna ya mutu yanzu da shi da mutanen nashi to wannan shine fa ma bakat alaihimus sama'u sammai ba su yi kuka gare shi ba gare su ba wal ardu da kuma su kasai din wanda shine ake magana akan cewa haka nan din duk da kiyo su malamai suka ce to shin wai shi kukan nan wai kuka ne aka rufe wangan da na hakika ko ko sun kace eh shi dai aka rufe kukan ne na hakika sammai din in mumini ne mutumin kwarai ya rasu to suna yin kuka na rashi ne din kasai din su ma in mutun mumini ya rasu suna yin kuka na rashi ne wasu kuma sun kace a'a ana nufin dai kukan waɗanda a cikin su dai kawai misali kenan mala'iku da asama da sauran halittu anan kasa kuma sauran mutanen kirki tun da inda an kace yau mutumin kirki gashi yanzu ya rasu to lalle za a yi bakin ciki za a yi kuka mai yawan gaske saboda inda za a ce wannan babban mutum ne mutumin kirki a cikin lamari na addini amma yau a ce an waye gari ya rasu to tsakanin gida ne da almajirai ne da waɗanda an masoya ne duk kukan da za a yana da yawa wani ko da bai kuka na hawaye ba to na damuwa sai na bakin ciki ne da za a kukan su ciki na go to dai duk sai an yi su ne da yawa mumini mutumin kirki kenan wanda dama shi yasa ake cewa ita mutuwa dama kala biyu ce ake yi ko kuma a ce mutum biyu ne suka yi mutuwa wato mutumin da ya mutu ya huta irin wanga kenan wanda in ya mutu za a yi ta damuwa din to iri ne wannan ya mutu ya huta ne sannan na biyu sai mutum da ya mutu an ka huta kaga shi wannan sai dai mutu wali yanzu billahi ko to mutum ya mutu ana ta murna ana tare da an huta da shi ai kaga ai mu ga ya kullu ga mutum to Allah ya kare mu to saboda haka sai ya zama da masu ne suke mutuwa din da wanda ya mutu ya huta shine mutumin kirki kenan mutumin Allah wanda sunan mutane suna bakin cikin rabuwa da shi ya amma shi kuma can ya huta ne shi kuma wanda ya mutu an ka huta shine mutumin da ya addabi jama'a ko can ko can abubuwa na cutarwa kala-kala su ɗaya ne yake wa al'umma wanda ya kai inda su jama'a masu gaji da shiya to yanzu gashi ya mutu suna jin daɗi suna murna saboda ya mutu an huta to saboda haka kaga irin wanda ya mutu ya huta shine wanda sammai suka yin kuka gare shi da in ya rasu da kuma kasai din to shine sai Allah madaukin sarki ya ce wa ma kanu munzalina ba su kasance abin jinkirta ma ba su fir'auna din a lokacin da wannan azaba ta zo ta halakawa din kamar yadda aka riga dai aka jiya yanda aka yi da Allah ya umarci annabi Musa ya bugi wannan kogi din sannan ya buge shi aka yi hanyoyi guda goma sha biyu fir'auna annabi Musa ya zo ya shiga da shi da mutanen shi bayan sun shiga sun fita sun ƙara sun wuce su kuma fir'auna da shi da jama'a su sun ka shigo bayan sun shigo sannan daga baya sai Allah ya ba ruwa umarni na cewa su haɗe da kuma ƙarshe ruwan suka haɗe tare da su fir'auna din wanda kamar yadda muka riga da muka je a jiya shi yasa Allah madauki zuke ce mashi annabi Musa din cewa watrukil bahara rahawan innahum jundun bugraquna kaga an ka ce makogi haka nan ba sai ya ba tan kada ya buge shi don ya game din tunda kaga misali shi annabi Musa kila inda Allah bai ce mai haka nan ba kaga tunda sun hita kila na ya ƙara bugun kogin don ya ruhe ya zama ya shiga tsakaninsa da su fir'auna ko to sai Allah ya ce mai a'a ya bar shi haka nan din kawai akwai aikin da za a yi ciki to wannan shine aka yi haka ɗin aka halakar da su su yi fir'auna ɗin da shi da mutanen nashi to sai Allah maɗauki zaki ya ce bayan mun halakar da shi fir'auna walaƙan najjena bani isra'ila haƙiƙa mun tseratar da su banu isra'ila mutanen nan annabi musa kenan min al'azabil muhini daga azaba ta wulakanci shine qatlil abna'i kashe ƴaƴansu maza da fir'auna yake yi wastikhdamin nisa'i da kuma mayar da ƴaƴansu mata su kuma bayi abin bauta min fir'auna wannan azaba ta wulakanci take zuwa daga fir'auna din wato shine kamar yadda muka riga muka ji da ma wancan lokacin cewa hakan shi fir'auna yake yi waɗanda duk an maza cikin diyan nasu banu isra'ila shi wa annabi Musa da kaji ana magana banu isra'ila din daga cikin zuriyar annabi yusufa ne fa saboda annabi yusuf ai kun san a can ne misra din a can ne ya koma ya tafi a lokacin da a, ya zama sarki din dama can ne ya zama sarki to dama su annabi musa cikin zuri'a shi annabi yusuf din ne to don haka su ne yake cewa banu isra'ila to a lokacin su waɗannan banu isra'ila din to su ne sai ya zama shi fir'auna da mulki ya dawo hannu ne kuma an sani dama shi ka'ida ta fir'auna ba wai suna ne ne shi fir'auna din ba sunan sarauta ta ne fa shi sunan shi walid bin mus'ab a sunan shi amma shi suna ne na sarauta ta shi din fir'auna kamar yadda ka san da ma irin kisra kaisar misali ko da irin najashi ga duk wanda ya zama sarkin habasha kaga suna ce mashi najashi da sauran dai duk dai irin waɗannan da aka yi da salaku sunaye na salakuna din wanda ko mu ma nan ne ma ai da Hausa muna da wasu masu kama da wannan din tunda kaga nan ne anan zaka ji ana cewa shehun Borno in ka ji an ce shehun Borno ana nufin sarkin Borno kaga shehu din ba na sunan sarautar ne tasu ba wai ana nufin babban shehun malami kowa kan ga a'a sarkin Borno misali to kaga wannan shine shi Fir'auna sunan sarauta ce da ma wanda da ya mulkin na Misra sai suna sami shi Fir'auna to shine Allah yake cewa su banu Isra'ila din mutanen waɗannan na kabilan ta annabi waɗanda suke daga cikin asulin su annabi Yusufa zuwa ga annabi Yaquba kenan to duk inda sun kahe ƴaƴa maza to shi Fir'auna su yana sa ayanka su ne saboda bokaye ne sun bashi labarin cewa ai waɗannan cikin banu isra'ila na anan za a yi waɗanda zai zama sanadiyar tafiyar da mulki ne da halaka ta gaba ɗaya to shi kuma yana nufin rigakafi ne ya kai ta yanda ya ɗauki wannan matakin shi zai sa ko da a yaron to ƙarshe dai kuma duk abin da ya kai dai yayi amma dai abin bai tasiri ba Allah ya kaddara sai ayi haka nan kuma sai an haifi annabi annabi Musa din kuma ma shekara ma da yake yanka an haife shi kuma ma ashe shi ma zai daukar nauyi ne ma ya shi kai tsaye duk an kai waɗannan kamar yadda muka ji a lokacin baya to sannan ƙarshe sai ya zama to wannan azabar ta yanke ƴaƴan nasu maza su kuma ƴaƴan su mata su aka bari matsayin bayi duk wasu abubuwa irin na bauta haka nan ne su aka sanya su rayu waɗanda an mata maza kuma su kuma su ne waɗanda aka sanya su kuma suna yin ayyuka na wahala kamar abin da ya shafi irin tsaron itatuwa ne abin da ya shafi irin ginar shadda ginar rijiya duk dai aiki dai na wahala haka to su banu isra'ila din mutanen na annabi musa su aka sanya wa mazan matan kuma irin bayi na bauta ta cikin gida hakan nan to shine Allah ce hakika mun tsayartar da su banu isra'ila din daga wannan azabar ta wulakanci da fir'auna yake azabtar da su da ita din shine warakan najjayna bani isra'ila hakika mun tsirtar da banu isra'ila min al'azabil muhini daga azaba ta wulakanci min fir'auna daga shi fir'auna din sai Allah madaukin sarki yace innahu kana aliyan hakika shi fir'auna ya kasance mai girman kai ne min al-musrifin kuma sannan yana daga cikin mabannata saboda haka fir'auna ya kasance mai girman kai ne mai tsaurin kai tun da kaga girman kai ne ya kai shi har yadda wai na cewa shi Allah ne shi gaba ɗaya tun da kaga sai ga shi yana cewa ma alimtu lakum min ilahin gari wai shi fa bai san akwai wani Allah banda shi ba kai tsaya kai ki cewa bai san akwai wani Allah in ba shi ba to kuma ana nan dai cewa tana tana da ya ga dai kuma alamun lalle abinda annabi Musa yake gaya mai Allah madaukin sarki wanda ya halicci sammai da kasai din nan shi ya aiko shi da sauransu to sai kuma ya dawo yake cewa eh to haka din ne amma dai sai yana cewa ai watan ana rabbukum al'ala sai yana cewa shine Allah dai babban in ba dai akwai to shi abba din dai to haka dai aka yi karshe kaga ya ka girman ka kenan to shine zaka ji Allah yake cewa shi fir'auna ala fil ardi ya girman kai da jiji da kai a cikin ƙasa to wannan shine sai Allah madaukin sarki ya halaka da shi din don a gwada mashi karshe ne din innahu kana aliyan ya kasance mai girman kai ne min al-musrifina daga cikin mabannata kuma to shine sai Allah madaukin sarki yace
walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin wa atainahum min alayati ma fihi bala'un mubin innaha ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين
to sai Allah madaukin sarki ya ce wala qad ikhtarnahum haqiqa mun zabi su banu isra'ila dinnan ala ilmin tare da sanin mu shine bisa ga sani min na daga gare mu bi halihim da irin halin su tare da cewa mun san so wane ne banu isra'ila dinnan mun san halayen su amma Allah ce mun ka zabe su mun ka fifita su alal alamina a bisa ga sauran talikai amma alami zamanihim talikai na zamanin su aka ce ai al'uqala wai ma'ana masu hankali duk da yake al-Imam Ahmad Sawi yace to mai tafsir Jalalani yace abin da ya dacewa ba al'uqala yace ba dan yace al'uqala yace to ai hadda mala'iku suna cikin su to shi kuma ai ba su fifici ba mala'iku ba saboda haka ba al'uqala ya kamata a ce a watan ya ya ba su da wannan sunan din ba kamata ya ce as-saqalain eh malaki al'uqala din saboda haka ma'ana wai an fifita su bisa ga mutane da aljanu shine as-saqalain din to shine Allah ya fita su bisa ga mutanen zamanin su kuma dama ubangiji madaukakin sarki duk inda zaka ji ya ce ya fifita waɗansu mutane in dai ba al'umma annabi Muhammadu bane sallallahu alaihi wasallama to zaka ji ana magana ne akan al'umma zamanin su amma ba duk duniya gaba ɗaya ba misali kamar irin da Allah yake magana annabi Musa ko yake cewa wastana'tuka li nafsi ko kuma inda yake cewa na zabe ka alan nasi bisa ga mutane gaba daya aka ce to ana muhimmin mutanen zamani ne kawai da irin su sai da Maryam da yake cewa wastafaki ala nisa'il alamin ita ma cewa Allah ya zabe ki bisa ga matan talikai baki daya to amma sai aka ce ita ma zai na zamanin ta domin kaga bayan zuwa al'umma manzo Allah sallama su ne mafifita sannan kuma in an ka zo ana maganar mata kaga sai rutu nisa'il alamina irji sai da Fatimatu Zahra bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saboda haka sai ya zamo ana magana ga na zamanin su ake nufi din to shi yasa nan zaka ji shan da ma cikin suratul baqara ce wa anni faddaltukum alal alamina na fifita ku akan talikai amma na zamanin su din kawai to shine nan Allah madaukakin sarki yake cewa watan mun zabe su banu Isra'ila din muka ba su daraja bisa ga sanin mu da halayen su alal alamina mun zabe su a bisa ga talikan zamanin su sannan Allah marauki suke cewa atainahum hakika mun ba su min al-ayati daga cikin ayoyi ma fihi bala'um abinda yake akwai jarrabawa a cikin shi kyakkyawa mubinin kuma jarrabawan nan mabayani ya karara aka ce ni'matun zahiratun shine ni'ima zahira min falaqil bahri na tsaga wannan kogin da an kai masu wal manni da kuma watan darba da aka saukan masu wasalwa da kuma watan a ainihin su wannan naman nan na tsuntsaye da aka rika basu wa gairi ha da waninta wato nan Allah madaukin sarki yana magana cewa ya fifita banu Isra'ila kuma ya ce ya jarraba su dama kucin kalmar bala'u wai ma'ana jarrabawa kuma ita jarrabawa kasan tana zuwa ta fuskoki guda biyu ana jarraba mutum ta hanya mai kyau wanda zai sha daɗi misali ko Allah ya mana irin wannan jarrabawa ko kuma amma mu ci jaraba amma kuma idan an kawo mutum bai ci ba akwai matsala kuma sannan akwai kuma waɗanda aka yi majarabawa su kuma amma na azaba ne ta wahala to kowanne dai daga cikin suna ne jarabawa in mai yawan ne Allah ya ba mutum tarin dukiya da jin daɗin ni'ima to dai matsayin jarabawa take wai a jarabawa gani ya za a yi shin wannan dukiyar da wannan ni'imar da an ka bashi za ta shagaltar da shi ta sa shi ya mance da Allah ko kuma ta sa shi ya zama harkar addinin ya ɗan yi sako-sako da shi ko dai a'a to sai ka isko wani ka ji mawadaci ne mai kuɗi amma ka ji yana da himma kan lamarin addini ana samun irin waɗannan ɗin sai kana ganin kawai mutum ai kawai harkokin duniya ɗaya gaba ne amma in ba bisan nuba kila ma har ya hika himma kai da baka da wasu harkokin irin waɗannan ɗin za a ga irin yadda yake da ƙoƙari yana tashi cikin dare ana ɗan ayyuka na ibada da kuma ƙoƙari da himmomi wajen addu'o'i da menene wanda na taɓa jin wani irin wannan wanda ko kaɗan ban taɓa tunanin a ce yana kula da harkar addini irin haka nan ba amma kawai sai gashi an ka zo wurin wani taro ne an gama sai ɗaya zai yi addu'a sai gashi ya da kasan wani malami haka yana ta addu'a misali jalalu shi addu'a misali ba yayi da Hausa ba haka gaba to kaga irin waɗannan ana samun irin waɗannan din duk da cewa ana samun waɗansu da ma suna sharholiya kuma ko cikin masu kuɗin wanda wani za ga sharholiya ce a gaba ne kawai kuma jin daɗi ne kawai ya za a yi dai a ci abinci mai kyau a sha mai kyau a sa sutura mai kyau a hau mota mai kyau a yi abin da a ta yi ƙasar da aka gada misali wasu da mashi ɗaya gabansu sai ko addinin bai sha musu kai kwale ba kamar da ake cewa wai wani cikin irin waɗannan ɗin wanda babu su cika zama abin da gida sai turai sun kaɗa hanyar zama ƙasashen turawa ko da ya dawo gida da shi da ‘yan yara ne to ko da ya dawo gida sai yara ne sun haga masallaci ana sallah sai su abu ya zama su abin kallo suna cewa la ji abin da ma haga bayan yi wai su musamman sa ana sallah bayan wani musamman ganin gashi a zo ana sallah ina haka nan ne ba to kaga irin waɗannan ɗin kaga in irin wannan yaran sun ga tashi naka na akwai matsala sai ka isko karshe mutum suna ne dan dan musulmi dai dai ne amma dai sai ka ga harka addinin gaba dai ba ita ci gaban shi ba in zaka binci kila fatiha ma sai ta gagare shi dada balle a ce ya gama da wata sura wanda zai samu ya karanta sallah cikin ta din to da haka shi yasa ya zama wajibi ga lamari na addini duk abin da yake na farilla na dole mutum ya tabbatar da ya kokari ya san shi misali a in kaman zaka yi sallah ne ai mutum ya sa abin da dole karanta Fatiha sannan da kuma ya samu surar da zai iya karantawa to kaga shi yasa Shehu radiyallahu anhu a tafsirin shi ya kawo yace duk mutumin da Allah ya sa ya Fatiha da kyau kuma daɗa balle ma in yana iya gama hada ƙulhun lafa ya iya ya ce ko da su kaɗai mutu ya samu ya iya su lafiya lau ya ce to in yin rika kallon ga wani abucan Allah ya ba wani he da shi ya ya ce lalle wannan mutumin ya wulaƙantar da abin da Allah ya girmama ya girmama abin da Allah ya wulaƙanta shi kuma don fatihan nan da ya iya da ita ƙulhun lafa nan da ya iya dinnan waɗannan ɗin sun fi komi wurin Allah saboda haka duk wani tarin dukiya da tarin mulki da tarin nuna isa da ji da kai da mina ne to in mutum bai iya fatiha da qul huwallahu ba ko kuma wata sura wanda zai sallah da ita ba to duk aikin banza ne wanda ya wadanga ne ya fi shi samun komai ya komi to don haka a shi yasa sai ya zama duk dai abinda ana abinda ya wajibi dole mutum ya kokari a ce ya san shi irin wannan to anan kaga jarabawa tana zuwa ta ko ina jarabawa ko ta hanyar ni'ima ko kuma ta hanyar rashin ni'ima to nan Allah yana magana cewa ya jarraba su banu Isra'ila din ne amma ta hanyar ni'ima ni'iman nan kawai ita ce watan a da Allah ya basu ya basu ga Fir'auna ya biyo su ga abubuwa daban-daban sun yi sun ana masu na cutarwa kala-kala amma kuma duk da hakan sun zo Allah ya ba su umarni su fito daga garin Misra sun zo kuma da suka zo sai gashi a Allah ya tsallakar da su daga sharrin Fir'auna sannan kuma a yanzu duk abinda shi fir'auna sun ka mallaka na tarin dukiya da duk awatan fadan nan da an ka shirya mata adan dangi da abubuwa kala-kala yau ga ya waɗanda aka kallo ba kowa ba ana kallon su wulaƙantattu to yau shi kenan ga sun zama su a komi ɗin wai duk wannan allah yana gwada mana da cewa duk da mu sani shi inda ɗaya ba a yin samun matsala a ce yau wani a yi daɗa abu ya koma baya to in lamari ne na addini mutum ya yi zurfi sosai a ciki ne kuma lalle da kyakkyawan manufa mai kyau wankakka zuciya ta mai kyau to wannan ba yadda za a sai gaji an cewa ne ya lalace ya yi baya ga addini amma da kaga an yi wannan lalace wato tun harko addinin to ba da zuciya mai kyau an kuskanci shiga danganan ba to da ka san dama abin haka yake za ka samu kai kana ganin kana addini tsakani da Allah duk abin da za ka yi za ka yi shi ne bisa ga shari'a saboda Allah din amma wani na nan shi ko da yake da wata manufa yake duk ana samu wannan din tun zamanin manzo Allah sallama haka an kai ta yi din wasu da makwacin za a ga don wata manawa suka yi kila yana so ya laɓe ne cikin addini don ya riƙa yaudarar mutane ya duk ana samun masu laɓewa cikin addini suna yaudarar al'umma din to kaga duk irin waɗannan din su to irin waɗannan din ko an yi saman to sai an yi ƙasa fa amma waɗanda da makwacin Allah ne sun ka fuskanta kuma saboda Allah suke al'amuran nasu to abin zai ci gaba shi yasa kaji Imam Malik radiyallahu anhu a lokacin da ya rubuta littafin shi mai suna Muwadda Malik sai ya same suna Muwadda to sai an ka ce mai to amma kuma imamu sai dai akwai malamai da yawa sun rubuta littafai kuma sun samu su suna muwaddaha kaga kamata ya kai ma ka canza ma naka suna sai ka samu suna daban sai ce ai duk wanda an kai don Allah saboda Allah shi zai dawama to kuma an ka ce ga halin yanzu duk duniya ba wani littafi wanda aka gani mai suna muwadda malik sai na imam malik kudi duk sauran da sun shahi ba su to saboda haka kaga ba wai mamaki bane misali zaka samu kai ka san amma sai dai mutum duwa da yake sai ya dauka kamar haka nan kowa yake kai in tsakani da Allah kaka addinin ka duk abin da zaka kai kana yi ne saboda Allah kai tsaye zaka yi shin sai kai mamaki a ce maka akwai wani wanda shi yana yi ba don Allah ba to saboda mutum wanda sai kai ne sai ya zaka haka nan kowa yake din shi yasa sai da na abuka siddiq radiyallahu anhu a lokacin da aka saukar da ayar da yake cewa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah cikin waɗanda suka bin manzo Allah sallama akwai waɗanda suna nufin duniya ne kawai akwai waɗanda kuma lahira suka nufi sai da na abubakar siddiqu sai yana ta mamaki yace yanzu akwai wanda ka bi manzo Allah ba don Allah ba shi shi bai gane kai kawai ba shi saboda shi iya kan saboda Allah ya kabi yatin to azu ya kai kamar ba wanda ka bi manzo Allah ba don haka nan ba to da haka shi yasa sai ya zama watan a kowanne dai abinda aka bukata mutum ya zama ya wanke zuciyar tashi din in lamarin na mutum na Allah ne kuma Allah ya fuskanta din to ba da yin baya sai dai gaba tunda yanzu ka auna kai ta lissafi duk wani babba da an ka samu cikin lamarin addini shugaba za ka ji babban shehuwa ne kaza kaza ka lissafa su da kyau gani an ya duk gidajen su ya mutu balle bai mutu ba duk ka ɗauko wasu manya-manya ka lissafin suka jiya za ka isko ba ci baya ga lamarin sai dai a ci gaba ne to saboda mai saboda kyakkyawan manufa da suke da ita da fuskantar Allah wajen aikin nasu din sai ka ga yanzu ana ma magana wani malami sai ka aza kamar yanzu an kai shi ba a daidai ne ba amma kila sai ka ji an ce maka ai yanzu ya kusa shekara dubu da wucewa yanzu imam maliku misali sai ka aza ai kila shekara ko 200 ko 300 ko alhali ba haka ba dubu ɗaya da ɗari da wasu ɗaruwa sama da imam maliku wucewa ce to kaga saboda mai saboda sun yi aiki na kwarai dama duk wanda yake ya aiki mai kyau kuma na Allah na tsakani da Allah to haka Allah yake wa mutum din sai ya wanzar da ambaton nashi din sai ya zama a kowane lokaci da garinsu da inda ba garinsu ba ƙasarsu da inda ba ƙasarsu ba ko ina yabo ne ake yi ko ina kikkiawar addu'a ake mashi shi yasa za ga duk wanda gaba Allah su Imam Malik Imam Shafi Abu Hanifa Ahmadu bin Hanbal da sauran duk shugabannin nan gaba daya kana ganin ba Najeriya an kai su ba Imam Malik ko Madina an kai shi ba can Madinar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaga sai ka azako kamar dan an kai shi gashi nan nan sai ka ji ana ambato ne a kowace in ka wuce nan ka tai can wasu kasashen daban don haka zaka ta jire ne ko ina to saboda haka shi yasa ake so mutum ya zama ya wanke zuciya tai ya zama lamarin addinin yana yin shi ne saboda Allah to sai mutum ya samu wannan ci gaban ya samu watan kuma daukaka a cikin lamari na addini muna fatan Allah ya wanke mana zukatan mu Allah ya sa duk abin da zamu yi mu shi saboda Allah don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to saboda haka sai ya zama watan nan Allah ya gwada aya ta ne na cewa duk abin da an ka rike yan ƙarya ce ba gaskiya ba ne da niyyar zalunci da niyyar abubuwa na ba daidai ba komi karfin wannan abun to lokaci ɗaya Allah zai kare wannan abun shi yasa sai ya gwada ga aya ga shi fir'auna din yana ji da kai ne ai giyar ce ta ɗebe shi da yawa har ta kai ce shi Allah ne shi ya giyar mulkin da kuma giyar wadatar da ya kaji da ita da kuma sauran abun da haka ne yana tare da su na karfin sojoji wanda sojoji ne sun kai miliyan ɗaya da wani abu da dubban ɗan ruwa waɗanda an kame annabi Musa da su kawai ai kaga ba karamin karfi bane to shi yasa sai abun ya rude shi ya ganin cewa ai shi Allah ne shi ya to kaga amma ya me faru kaga karshe sai gashi Allah madaukakin sarki kuma aka gwada mai shi ba komai bane ba saboda haka shi yasa wai komai karfin ƙarya da daukakar ta da matsayin ta katta ba mutun tsoro ta ma baka tausayi kai don dai kan karshe kasa an kayo saboda ubangiji madaukakin sarki yana faɗa alqur'ani cewa bal naqzifu bil haqqi ala al batili fayadi maguhu fai za huwa zahiqun yace mu da ba kucin an ka tashi in ƙarya ta riga ta taro da yawa to Allah ya ce za mu dauko gaskiya ne kawai sai mu jehita da shikenan da an jehita kawai sai dai ta wace shikenan sai ga ashe duk abin gan manza ne ashe ba yawa eh to haka Allah ya ce yake yake makarya din to da haka shi yasa kaga duk abin da yake na gaskiya din to haka Allah yake tafiyar da shi to shi yasa kaga fir'auna akan ƙarya suke akan ba daidai suke ba akan sabon Allah suke akan abubuwa marasa kyau suke to shi yasa sai Allah madaukin sarki yayye musu abin da ya masu din to shi ne duk da makwacin waɗanda abubuwan da Allah ya kasu magani haƙi na fa cikin waɗanda kisoshin da za a ta karanta mana kisar annabi wanda wane ne ba wai labari ɗan ne Allah ya ka ba mu kawai shi kina ya muji ya kai ai fir'auna ai ta'addanci ai kaza ba iya ka abin kinan ba a dama wai abin da aka so mu ji cewa ga abin da sun kai to amma me yasa sun kai abin kuma menene addarasin da zamu gane kiwa ciki ne din ai darasin shine kada mutum girman ka ya yabe shi saboda ji da mulki ko ji da dukiya ko ji da wata isa da yake da ita ya rika wulakanta mutane ya rika cutar da al'umma da sauran abubuwa daban-daban to duk shine abin da asirrin na koyar da waɗanda kistoshin da a cikin alkur'ani domin watan mutum ya gano haka din sai ya gyara halaye ne idan ya san akwai irin waɗannan halayen gare shi din to muna fatan Allah ya gyara mana halayen namu to shine Allah ya ce hakika akwai jarabawa da muka masu banu Isra'il innan ne jarabawa mai kyau na wannan tseratar da su da mun kai daga Fir'aun din da sharri ne sannan yace kuma da abin da muka ba su na darba an san darba kila ku wato kaman wani abu ne mai kamar zuma haka haka yake kamar zuma wanda a lokacin yanda Allah ya musu wannan din su banu Isra'ilan sai ya zama wannan darbat shi suke sha naman tsuntsaye kuma shi Allah yake kawo musu ke ci a lokacin haka suka rayuwa ba su noma ba su cire ba su komi iyaka dai Allah yana ba su abinci wasu hakuwar suka su kai amma dai kawai sai sun kace kai su dai gaskiya sun gaji da abinci kala guda za a yi hakan ga sun kace su dai wajen ulan larabaka suka ce ya roƙa masa ubangiji su suna sun mimmatu a menene a cikin sutul bakar can da yake faɗa a wai a fitar musu da abunda na na min bakaliha wa qithaiha wa fi wa fumiha wa adasiha wa basaliha wai su suka son a hitan masu haici yanzu a tastabdilul ladhi huwa adana bil ladhi huwa khairun yanzu ku da Allah ya bawa gana ne yanzu ku dawo kuna bai sai kun take kun noma kun sha wahala sannan a samu da abin da za ta kuma a ci ku da gashi da ku gani da ku ci da za ku yi sai ce to shikenan ehbidu misra fa inna lakum ma sa'altum shikenan ku je to gashi nan za a baku abin da kuka so din kuma sun yanzu da haka nan fa malaukin da su dan canza shawara da su ga cewa to ko sun roƙi wanda ba da zai bane to amma yana sai sun kan nema sai an ta ayi noma an sha wahala an yi menene sannan za a samu abin da aka ce to wannan a sai zo kayan Allah ce wadda ba alaihim zillatu wal maskanatu aba ubi gazabi ko har zuwa ƙarshen da aya to shikenan abin da ya faru gare su kenan to wannan shine yake nufin cewa mun ba su jarabawa din ta hanyar ba su ni'ima da ba su keta wannan kogin wal manni da wannan darbar da an ka ba su mai kamar zuma wanda suna sha suna jin daɗin su wasalwa da kuma wannan naman na tsuntsayen aka ce tsuntsun salwa wallahi alam ko shi ne ko dai menene dai Allah da yana nufin da nama jide na tsuntsaye din wa gaire ya ce kai da ma dai wani ta na sauran ni'imomi daban-daban waɗanda Allah ya yi masu din sai Allah madaukin sarki ya ce saboda haka inna haula'i lalle su waɗancan mutanen na kafiran na makka sai Allah ya ce lai kuluna ya ce wallahi wai suna faɗa suna cewa wai in hiya ai ita wannan mutuwan nan bata zamo ba shine mal mawtatul lati ba'da hal hayatu wannan mutuwar da bayan ta aka rayuwa bata zamo ba ai illa mawtatun ula sai mutuwar mu kawai ta farko shikenan ai wahum nudufun wato yau shine suna nufin sanda suna digun mani suka cewa ma na hanu bi mun sharina mu ba mu kasance za a tayar da mu mun ka mutu ba ha za ka bi mu kusina ba a tayar da mu ahya'u muna raye ba da saniya bayan wannan mutuwar ta hudu wato wai ma'ana shine nan kaga da yace in hiya illa maut suna cewa inna haula'i la yaqulun in hiya illa mawtatun al-ula wa ma na hanu bi mun sharina to shine watan a faɗar Allah faɗaukin sarki a wata ayatan da yake cewa ɗinnan kaifa takfuruna wa yake cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan sai ce fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'una to can watan ayar da Allah yake magana cewa kaifa takfuruna billahi ta yaya wai kuke kafirce ma Allah alhali wa kuntum amwatan da kun kasance matattu ne kuwa ma'ana wai sada suna mani yake nufi mace tuni suwa a lokacin ba su dare sai ce sun mai yi kuma sannan sai ya raya ku ma'ana wasu an ka haihe ku kun ka zama su rai yanzu shi ne ma'ana ɗin to shi ne ma'ana a kuntu a mayatan fa haya kuma ya raya ku da an ka haife ku kenan sai ce sun mai mitu kuma sannan daga baya kuma zai kashe ku ha ma'ana bayan kun yi wa rayuwa bayan haihuwar ta kuɗin kun rayu to ƙarshe kuma za a kashe ku sannan ya ce sun mai yi kuma sannan sai ya sake tayar da kuwa a sa muku rayuwa sannan sun mai ilaihi turja'una sannan kuma zuwa gare shi ne za a maishe ku to anan waccan ayat abin ta faɗa din cewa kaifa takunu billahi wa kuntum amwatan ya za ku kafirce ma Allah wanda alhali da kun kasance matattu ne ku kuna mani ma'ana ba ku da rai amma fa hayakum sai Allah ya raya ku to shine sun kace to mun jiya to mun ji mun yadda din sannan din mataccin ne muwa misali amma ina ban da aka ce ma ba ba yadda irin ta yadda har cikin zuciya misali to wai amma da sun ji eh matattun ne suwa a lokacin suna mani sai yanzu an ka haife su amma to sun ka ce to bayan waccan mutuwar da an ka ce din sanda suna bani tunda an ce mutuwar ce soyayya da mutuwar ce to bayan wannan mutuwa ba wata mutuwar dan an kai ta yanzu da an karaya su bayan sun harko daga gare ta to wagga rayuwa in sun ka kara wata mutuwa ba wani kara tashi da za'a yi saboda haka ba wani tashi wanda za a kara yi akan haka nan din don haka shine suka nufin cewa ai wannan rayuwar ta bata zamo ba in hiya illa mautatun al'ula sai mutuwar mu watan sai mutuwar mu wannan ta farko shi ne aka ce wannan ɗin da suna wancan ɗigun ba ne shi ne suke nufin wannan mutuwa ta farko ɗin sun ka ce wa ma na hannu bi mun sharina ba mu kasance mu abin tayarwa ba wato shi ne ba za a tayar da mu ba a tashi alkiyama suna ganin cewa su tashi alkiyaman nan dai ba zai yiwu ba saboda haka ba a yin shi to wannan shi ne sai allah maɗaukin zaki ya ce sai suna cewa
الصادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين
ah sai Allah madaukakin sarki yace ah ya ce sai sun ka ci gaba da cewa wa ma na hannubi mun shari'a sun ka ce wai fa'atu bi aba'ina to yanzu yan ana so su yadda da ana shashin alkiyaman nan sai sun ka ce to fa'atu bi aba'ina yanzu a kawo mana uwayenmu na farko waɗancan wai uwayensu da sun ka mutu wancan tun lokacin baya to in dai da gaskiya ana son su yadda ana shashin kiyaman nan to yanzu a taya musu da su su gani in sun to su ba su labarin eh lalle za a yi tashin kiyaman nan za ana sayawa din wai abin da suka so kenan subhanallah a kasan da ma haka suke cewa yanzu ya za a yi bayan a iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usun suka ce yanzu mu bayan mun mutu mun zama ƙasa da ƙashi don mun rududduge gaba ɗaya wai kuma a ce za a ƙara tayar da muwa wai suka yi mamaki haka nan to shi na alaƙa ce masa ai ƙwarai da gaske za a tayar da kuwa shi ya suke cewa kul kunu hijaratan au hadidan au halkan min ma ya kaburu fi sudurikum saboda haka in kuna ganin za ku zama ƙasa da ƙashi wai kun zama kun rududduge ba wannan ba in kuna iya ku zama duwatsuna ko ƙarufa sai an tare ku waɗanda to haka suke yi din har ake samun wani wanda ya samu wani ƙashi na wani matacin musai yana murmutsa irin wanda ka san yin ƙashi ya riga daɗe da ya rube da nan ko in ka rumutsa yana zama gari wai haka yake zuwa wurin manzo sallama yana rumutsa yana cewa yanzu wannan zaka cewa Allah zai tayawa wasu na mamaki ya zai a ci za a tada irin wannan din ka san sun ta irin waɗannan abun gan da na jayayya na na magana tashi alkiyama ko kuma yin azaba ga waɗanda sun ka mutu uwayen nasu da menene wai sai har wata rana wani cikin su ya taba zuwa da wani kamar a ce wani kashi ko ta homa ta kai haka ta wani wanda ya mutu sai ya zo yake cewa amma wurin sai dina ali ne ya zo yake cewa yanzu ka diba ha gani hawan ganin ne kuka cewa yanzu yana ce ana mai azaba tun da bai aiki da kwarai ba ya zo da kwanfa maka nashi sai ya zama kashi haka sai ce yi kwarai da gaske ya ce to a an kai gashi ya dauko shi bai ji zahin wutar da aka cewa ana mai azaba da ita ba kaga kaga sai kai tunanin to a'a sai ka ji kuma kamar ko haka din ne to shi kuma sayyidina ali ka san dama ko can sayyidina ali cikin sahabbai shine mai ilimi ko kamar yadda yake a hadisi cewa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ni ne kofar ni ne birnin ilimi inji manzo Allah sallama amma aliyun shi kuma shine matsayin kofar da ake biyowa a shiga wannan ilimi din to shine sai yace mai ai kware da gaske yana na ana mai azaba kai ne ba kan zahin wutar yace amma yanzu abinda za a yi bari in baka amsa amma ka dan taimaka mana wurin bada amsar ni ba don tare zama yin aikin da kawai baka amsar ya ce ya samu mai duwatsuna guda biyu ya samu mai duwatsuna guda biyu da ya samu mai waɗanda duwatsuna guda biyu sai ce yanzu abinda za a yi ya buga duwatsuna ya kyasta su hakan ka to duwatsuna guda biyu ko da ya kyasta ka ai wuta na tashi ko sai ga wuta na tashi sai ce to yanzu ka ga wanga dutsen akwai wuta ciki ne amma yanzu da ka ɗauko shi kana jin zahinta ya ce shi ma wannan kan da ka ɗauko wutan na nan ciki tana ci kai ne abba ka ji zahinta ka saman ga dutsen gashi akwai wuta ciki ne amma gashi ba kajinta kuma akwai ci tana nadin gashi ka kasa da kanka kana ganin ta tana sashi saboda haka shi ma yana nan yana ci da wannan wuta din to ka gani to su suna ganin cewa ta ya za a yi wai a ce za a yi tashi alkiyama su abinda suka maki wai duk bayan duk an mutu an riga duk an tsuha gaba ɗaya an lalace wai a ce wani abu za a tashi alkiyama to shine Allah ce ai duka sai an tashi alkiyama sai Allah ce ai ba ma wannan ba bala qadirina ala an nusawiyya bananahu Allah ce ai shi dan adam bayan hatar da shi ya zane in yatsu ne wangana Allah ce duk da shi wanda yake haka nan za a mai shiya ba kuskure wai ga ka dauka akwai wani kuskure za a yi a'a ka san dai wanga zane da yanzu dai a ce mutum kai shi kai a ce kai shi wangana ne din na hannunka ba na kowa ba na ba na hannun wani ba naka a ce kai shi wanda yake ba kuskure ba ka iya yi ne to amma sai Allah ya ce duk kowane mutum zane wanga tsunna shi din ma yadda ya san ya zanna nan duniya da shiya in za a yi tashi alkiyama za a tayar da shi yadda yake haka nan za a tayar da shi din shi ma dada balle sauran halitta ta kenan to shi yasa ubangiji yake cewa to ai wanda yayi halitta ta farko ya za a yi kuma abun bai gagare shi ba ta yadda ita sai kuma mai mai ta zai gagare shi kuma tunda yanzu misali ka dai ga ko dai mutum ne wanda yake mai sana'a ne misali yanzu sai mu kaddara a ce wannan mutumin tela ne yana dinkin tela ko to kuma dai dai gwargwado misali kalolin a dinki misali hakan ga duk ya iya su misali a ce kwararre ne misali to ai kaga dai wannan dai sha Allah dai da wadai wata rana a ce ya tashi wai ya ji amincewar za ya yanka taguwa riga ya donka ta ko yana da wahala lahiya lawa yanzu in ka gwada mai wata kalar riga din matukar dai tana daga cikin wanda dama ya iya su din to in ka gwada mai ita zai ma irin ta exactly irin ta din za ka gani kuma saboda me saboda ya iya to balle Allah madaukin sarki nan mutum annan da agaje yayi wanda ba kowa ba zai iya a gwada mai abu a ce in dai da ma wanda ya kware bangare ne kuma ya yi shi din lahiya lawa to balle Allah madaukin sarki wanda ya kware a wajen halitta tashi shi kuma a ce ba zai iya tayar da halitta ba yin ta da farko bai gagare shi ba sai kuma yanzu mai mai ta zai gagara ta kaga abin ba zai yi ba to shine suke cewa ai in hiya illa mutun ula ai mutum muce kawai ta farko ba magana wani tashi to shi yasa da ma kaji suna cewa ai wa ma yuhlikuna illa dahar ai ba abin da yake kashewa kawai zamani ne kullun dai in mutum kwana da sun kare kawai shikenan ya mutu ba magana wani tashi alkiyama subhanallah to shine wa fatu bi abaina ku zo da iyayenmu na farko suna rayu in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya ne cewa anna nub'asu mu za a tayar da muwa ba'da mautina bayan mutuwa mu ainu ya wai ma'ana shine in za a raya mu to uwayen mu na farko a tada su magani muna sai Allah madaukin sarki ya ce ahum khairun shin wai su waɗannan mutanen na makashin su na fi am qaumu tubba'in ko ko mutanen tubba'u aka ce huwa nabiyun an ce shi annabi ne a wani zance aw rajulun salihun ko kuma wani mutum ne na kwarai dai ba annabi ba ne don mana dai ai magana guda biyu na cewa shi shi annabi na shi tuba'i din nan ne ko ko dai a'a ba ba ba, ba annabi bane wanda ibnu abbas ya ce annabi ne sai da aisha ta ce ba annabi bane radiyallahu anhuma to anan shi tuba'i din nan ne wato wani sarki ne wanda an kai shi ma sunan sarauta ne tuba'i din sunan sarauta ne wanda shi sunan shi as'adu as sunan shi a garin saba hasurtu saba mun yi tafsirin ta baya to ana cewa wanda ya mulki dan wajen shine suke sanya ma sunan sarauta ta tubba din don haka shi sunan shi ne sunan sarauta ta tubba wannan sarauta tashi shi wannan sarki ne an kai to kuma an ka ce mutumin kirki ne domin ƙasa ta an ce bokaye akwai sosai to a lokacin shi kuma akwai bokaye sannan akwai kuma masu bin addinin annabi Musa tunda a lokacin don tsakanin shi da manzo Allah an kai shekara dubu to kaga lokacin annabi isa ma bai zo ba to sai ya zama suna bin mutane na suna bin annabi annabi musa to saboda suna bin wannan addinin shi kuma wata rana don yana sun ya gane mai a gaskiya cikin addinan nan shin waye masu bin harkar shashanci na shegantaka na harkar bokanci na aiki na shidanu aljanu da sauran abubuwa su an masu gaskiya ko ko dai a'a masu bin addinin Allah sai aka ce sai suka abin da suke ce qurbani wato shine ga lokacin abin da suke yi sai mutum ya dauko sai a ɗauko kamar abin da ya shafi wani abu mai daraja wanda mutum yake so dai haka sai ya zo ya ajiye shi da niyan ya bayar da shi zuwa ga Allah wai in Allah ya karɓi wannan abin nashi din to sai wuta ta sauko daga sama sai ta kona wannan abin shine alama Allah ya karɓa din to sai yasa a yi irin wannan qurbanin da su bokayen da su masu bin addinin na Annabi Musa din ko da an kai wannan din sai Allah ya karɓi na su waɗannan masu bin addinin na Annabi Musa din sai ba a karɓi na bokayen ba to shi ne ya gano cewa to ashe kenan wannan addinin na annabi musa shi ne addinin da daidai haka sai ya musulunta ma na bi addinin annabi musa ne to kuma sai ya ci gaba da sauran abubuwa dama sarki ne ta mulki wanda an ce shi ya gina garin da aka ce ma hira hira wani gari ne can wani birni ne can cikin wajen ƙasar iraki an ce shi ya gina shi da kuma garin da ake ce ma samarkanda duk shi ya gina su to ya ɗan zagaya da yawa a cikin wurare daban-daban kuma ya yi yakuka daban-daban ina haka nan a lokacin sai aka ce tafiya ta biyo da shi wajen madinar manzo Allah sallallahu sallama da kuma makka inda ka'aba take to a lokacin ita ka'aba din sai ya so ya yaƙe ta ita ma nan garin cewa zai roshi ɗakin na ka'aba sai dama yana ta da kocan waɗanda an malamai cikin mutanen masu mabiya masu biya addinin annabi Musa din na yahudanci kidin to shine sai sun ka ce mai a'a sun ka bashi labari sun ka ce ai wanga garin wanga ɗakin da ka gani ne akwai wani babban manzo wanda za a yi wannan babban manzon wannan ɗakin zai gabatar da al'amura masu girma a wuri ne saboda haka kan a taba shi shi kenan sai ya bashi din har aka ce ma sai da ya hidima wurin wanda sai ya ɗauko abin nan ne ai ana ganin ka'aba ana sa mata riga ko wasu sun ce shi a farkon da ya fara sama ka'aba ɗin riga ɗin to ba kamin zuwa manzalar shekara dubu ɗaya to wannan shine sai kuma ya zo madina ita ma madina ya so ita ma ya yaƙe tan ita ma to dai so ya yaƙe tan ita ma to sai har yanzu waɗannan dai malaman da yake tare da su sun ka bashi labari sun ka ce ai shi kuma wanga garin nan ne wannan babban manzon shi kuma zai yi hijira ya dawo gare shi to shikenan shi ma sai ce to ba za a taba shi din ba to shi yasa hayaye wasu baituka na imani da shi manzo Allah din sallama kamar yanda ibnu kathirin a cikin tafsiri ne ya kawo wadannan baitukan sannan kuma bayan wannan al-imam al-qurtubi shi kuma sai ya kawo cewa ya rubuta wasiqa ma imam al-qurtubi da imam ahmad sawi a hashiya shi na tafsir jalalaini sun kawo wasiqar da ya rubuta zuwa ga manzo Allah sallama kamin hozo manzo Allah din shekara 1000 amma ya rubuta wasiqa zuwa ga manzo Allah na imani ne misali wanda can imam al-qurtubi ya kawo shi kuma imam abu sawi shi ma ya kawo shi wanda bayan yayi da yake cewa amma ba'du yace fa inni amantu bika wa bi kitabika alladhi yunzalu alayka ko yunzalu alayka wa ana ala dinika wa sunnatika wa amantu bi rabbika wa rabbi kulli shay'in wa amantu bi kulli ma jaa min rabbika min shara'il islami fa in adrakatuka fa a, fiha yace a, yace fa biha wa ni'mat sai yace wa illam adrakuka fashfa'ali wala tansani yawmal qiyamati fa inni min ummatikal awwalina wa bay'atuka qawla maji'ika wa ana ala millatika wa millati abika ibrahima alayhi salamu aka ce sannan daga baya sai ya kama a ce ya sa stamp kenan ga ita abinda kulle da shi ma'ana da ƙarshen wasiƙa tashi din sai ya kulle cewa lillahi al'amru min qablu wa min ba'du sannan unwanin din ma'ana wasiƙa ta ce zuwa ga waye rubuta ta sai ya ce ila muhammad ibn abdullahi nabiyillahi wa rasulihi khatimin nabiyina wa rasul rabbil alamin min tubai al-awwal shikenan sai ya bada wannan takaddan nan madina yace a aje ta har annabin yazo in yazo a bashi ita ko shekara nawa za a yi a bashi ita din ba Allah wato shine yake cewa nayi imani da kai nayi imani da littafin da za a sauka maka na alqur'ani nayi imani da addinin ka kuma ina bisa ga sunnarka ma'ana yana magana da manzo Allah ne fa a cikin wasiƙa tashi din ya ce kuma na yi imani da ubangijinka da ubangijin komi da kowa ɗin nan na yi imani da dukkanin abin da ya zo daga wajen ubangijin naka na shari'o'in musulunci baki ɗaya ya ce in na riske ka ce masha Allah ya ce madalla in Allah ta ma'ana wai manzo Allah ya bayyana tun yana da rayuwa kenan ya ce fa biha wa ni'mat ya ce masha Allah madalla ya ce amma kuma in kuma ban haɗu da kai ba ya ce to manzo Allah yana roƙon a cece ne an ka zo lahira ma'ana yana ne ce to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka manzo Allah wala tansani yawal qiyamah gar amince da ni ran tashar kiyama ya manzo Allah Allah akbar to shine yace da haka ni ina daga cikin al'ummarka na farko na ma mu waya aya manzo Allah sallama tun kafin ka taho ni na yadda na sallama na bi Allah akbar to shine yace ina bisa ga addinin ka addinin nan kuma na babanka annabi Ibrahima sannan sai ruhi din cewa zuwa ga manzo Allah sallama to wannan shine sai aje wannan wasiƙa ya bayar da ita din kuma aka ce ko su mutanen Madina sun karki alƙawari sai an ka ci gaba da ajiyar ta an ka samu su ajiyarta suka ta ajiyarta din har zuwan manzo Allah Madina din shekara dubu guda tsakanin su kuma an kawo manzo Allah na wasiƙa ne ta din kaga yana daga cikin manyan bayan Allah kenan na kwarai kuma kaga gashi bai zama manzo Allah ba amma dai yana ciki shi ma ko tun da kaga gashi ya ba da wasiƙa ta na imani ne da mu baya a ta ga manzo Allah din sallallahu alaihi shi ne ake cewa wasu ma suna cewa yana daga cikin su Abu Ayyub al-Ansari suna daga cikin watan a waɗanda su ne asulin uwayen uwayen nasu na can sama ɗin su ne wannan wasiƙa take hannunsu ɗin an ka ta gadon ta har zuwa manzala ɗin kasan shi abu ayyub al-ansari ɗin shi ne wanda manzala salama ya sauka gida nesa da aka yi hijira saboda lokacin da aka yi hijira zuwa madina da aka shigo garin madina ɗin to kasan dai manza allah su salama ya taso garin mu to ai kaga da goriyo za a yi kowa da gidansu ya kaso a sauka gida ne dai a ce annabi zai sauka gida ya zo ga gari tun da tun daga can ba a ce ga gidan da za a sauka ba kaga da an shigo ai kowa kokarin da yake dai a sauka gida ne to haka sahabban mutanen Madina aka tayi kowa gida ne gida ne manzo Allah ce a ba ka nan za a yi ba yace taguwa tai yace a sake ta fa innaha ma'mura yace tana bi dan Allah na bata umarni saboda haka a sake ta duk inda ta zo ta tsaya nan ne za a sauka din shikenan ko aka yi shikenan da kaga yanzu magana jaya ta kari jira magana gida na gida na yanzu ba ta to shikenan ko sai aka zo ana tafiya sai ga taguwa ta zo a kofar gidan Abu Ayyub al-Ansari ta durƙusa wurin shi ke na mazala shi suna masauki ana yin haka na abu ya masar ga a riga shi ya zama da ɗauki kama zala ruga ya cinye rasu ba to an yi saki kanka wani ya riga shi ka kama to shi ne to abu ayyuka lasari kenan an ce daga cikin zuri a su ne wallahi wa'alam na cewa su ne suka ta wannan ajiyar wannan wasiƙa din wadda aka ba mazala din sallallahu alaihi wasallam ita din to shine wannan tubba din to shine nan Allah yake magana cewa shin ku mutanen makka shin ku kun kafi ko mutanen wannan tubbai din saboda su waɗancan mutane to bayanin waɗanda ba su yi imanin ba to an halakar da suwa to shi ne yake magana cewa cewa shin amuhum ahum khairun shin su ne mafi alkhairi mafi daraja am qaumu tubba'in koko mutanen tubba wallazina min qablihim da waɗanda an gabanin su ma'ana sauran al'ummomin da an kai kamin su Allah ya ce to waɗancan din da an kai mutanen tubba waɗanda ba su yi imani ba da kuma su waɗancan da an kai kamin su din sallaci a halaknahum mun halakar da su bi kufrihim saboda kafircin nasu din wal ma'ana abinda yake nufi shine laysu aqwaminhum ai mutanen makka ba su kasance su ne mafi karfi bisa ga mutanen tubba din ba amma wa uhliku duk da haka nan an halakar da su su ma din wai su din ma da adda karfin da sauran wanda an kai can baya kamar irin su adawa ko masu kirarin karfi suna cewa sadda annabin nasu a yake masu wa'azin cewa ai in ba su yi imani ba akwai azaba da sauran abubuwan da ake masu gargaɗi da shiya suka cewa su za a barazana da ƙarfi man ashaddu min naqu watan suka ce wasu wahi su ƙari za gwada masu wai akwai wani mai masu azaba to wannan shine ƙarshe kuma an ka halakar da su ko wanda su iska ma an ka halakar da su da shiya zaka ji alqur'ani Allah yana cewa wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuman sai ce fatar qawm fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin hawiya wannan kuma yace munqa'ir ko wato shine aka halaka da su ga iska manya manya ne masu karfin gaske suna ji da kai matuƙa da gaske sai ga su aka zo iska ma ne abin mu gashi nan maso ne muka ko tunda zanan da an kashe fankokin gada sai mu ji ba dadi to saboda abin da ma ba kai rayuwa mai dadi sai da shi ya da shi Allah ya halaka da su shine iska saboda shi Allah ya ga dama abinda aka ganin yafi komi taushi sai ya halaka da al'umma da shi ya abinda aka renawa ya ga dama sai ya halaka da al'umma da shi gaba daya to sai gashi iska duk girman nan nasu sai iska dauki mutum sama yadda kasan in guguwa ta taso za ta dauki kalmami da wasu laidodi haka ko za ta yi sama haka an ka ta yi su ba shi ne kaji ya ce ka annahum ajazu na khalin hawaya sannan daga baya mutum ya faɗo ya ce ga sunan duk sun faɗi matacci kamar yadda kasan an daddace itatuwan dabino ka san icin dabino in ya kosa yana da faɗi kuma yana da tsawo ko to ya ce su ma haka da suke din duk an kalakar da su in baki ɗaya da irin su za ka jana faɗa can alƙwani ko irin maza ta imadi allati lam yukhlaq misluha fil biladi waɗanda ba a taɓa halitta irinsu ba saboda tsananin ƙarfi ɗin amma don an halakar da su ba to wai balle su in mutanen makar ba kowa ba da ba wani abu ba ga waɗanda an wani abin masu ƙarfin masu isar da komi amma duk da haka na an zo an halakar da su waɗin a to shi ne yake magana cewa don haka watan an halakar da su wa su waɗannan mutane innahum kanu mujrimina haƙiƙa sun kasance mujrimai ne su mutanen banza ma na kafirai to sai Allah madauki zaki ya ce ma kalakanas samawati وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله
آه سي الله مدوكين سركي يشي gaba da cewa don haka yake cewa ma kalakanar samawati mu ba mu halici sammai guda bakwai ba wal arda da kuma kasai guda bakwai wa ma bainahuma da abun da tsakanin su la'ibina muna masu wasa ba bi khalqi zalika da wannan halittar ba kamar yadda za a gane misali in yara su zauna ana yin dakuna na wargi ko ga suna a ce nan gida ne an kai ko gashi na amma da wargi na a ce gona ne wata rana a samu ɗan haku ko ana kakkawa da sauransu ko Allah ce mu halittar sammai da kasai da mun kai ba don haka da mun kai su ba saboda haka ko da an kai su Allah ya halicce su ne da manuhar da yasa an halicce su don ɗai in mutane da sauran halitta aljanu sun ka taho su zauna su bauta ma Allah saboda ga ka'ida da mutane da aljanu da annan bisa ga bayan ƙasa su ne adda taklifi ma'ana su ne addori su bauta ma Allah su sauran dabbobi da ma Allah ya faɗa mana cewa suna tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi Allah ce komai yana mai tasbihi dama to amma taklifi gashi a ce dole ayi sallah ayi azumi da mu da aljanu an kama wannan saboda haka yanda kun ka san nan cikin mutane dan adam wanda da yake imani da Allah yake aiki na kwarai wuta zaya su ma cikin aljanu duk wanda yake imani yake aiki na kwarai shi ma wuta zaya fa saboda haka shi yasa kaga can a cikin suratul rahman Allah yana magana da mutane aljanu baki dai zaka ji yana cewa ayyuhas saqalan saqalan ko sanarfu lakum ayyuhas saqalan fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban da sauran su dai abin da yake magana akai din to as saqalan din nan sune mutane da aljanu ake nufi saboda haka yanda ka san mu ne taklifi sallah ta zama dole gare mu da sauran ayyuka na ibada su ma cikin aljanu dole su yi don haka ga in ba su yi ba su ma yanda za a azabtar da mutane su ma haka nan za a yi musu azaba din muna fatan Allah ya kiyaye mu to shine yake nufin cewa watan mu mahalicci san mai da kasai don wasa ba don dai a bauta mana sun kai shi yasa kaje ce ko kuma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta mani to kaga shi da mutane da aljanu duka dole ne haka duk aljanin da bai aiki na kwarai ba to wuta zaya duk mutum da bai aiki na kwarai ba shi ma wuta zaya Allah kiyaye mu to shine illa bil haqqi sai da gaskiya ay muhaqqina fi zalika wanda mun yi da cancanta da kuma dacewa da kuma gaskiya muka halicci ita wannan samai din don ɗaya a yi bauta ta Allah ciki liyus ta dalla bihi wai don ɗaya a yi a nemi dalili ma'ana alaƙudirci na bisa ga ikon mu mai ma'ana don ɗaya su gwada mu mutane cewa lalle muna da cikakken iko wanda za mu yi abin da muka ce za mu yi wa wahada ne yace na da kuma kadaituwan mu wa gairi zalika da wani wannan amma sai Allah ce walakin na aktharuhum sai dai su mafi yawancin mutanen makka shi da ke bada makkata mutanen makka manya manyan la ya'lamuna ba san wannan ne din ba ba su san cewa ai lalle haka al'amarin yake ba to shine sai Allah madaukin sarki ce ina yawmul fasli ina
inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم الله أكبر to duk da yake an ce lokaci yayi sai dai matsana in mun dawo sai mu tashi waɗanda ayoyin a kuma abin mai tamar su ana fatan da muka daidai Allah karɓa mana kuranmu kuma Allah ya fi muna Allah fahimtar da mujire mai ikon gyarawa don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya biya muna dukkan bukatun mana alkhairi Allah ya karɓa muna dukkan ibadun da muke gudanarwa a cikin wannan wata Allah ya ba mu duk alkhairin da a cikin wannan wata Allah ya samu daga cikin bayan da yake watawa a cikinsa dukkanin waɗanda suke neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban Allah ya san bukatar kowa Allah biya musu bukatunsu na alkhairi baki daya masu neman addu'a ga marigayen su da suka rasu mana addu'a Allah ya gafarta musu Allah ji kansu da rahama da na marigayen baki daya mu kuma Allah ya samu cika da imani masu neman addu'a ga kasuwancin su da sana'o'in su na hannu da sauran ayyuka daban-daban da kowa yake yi muna fatan Allah ya sanya ma kowa albarka da jagoranci cikin al'amuran nashi baki daya masu neman addu'a ga marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kala mana lafiyar kuma Allah ya kala mana himma da kokari mu yi aiki ji lafiya inda ya dace mu yi aiki da ita don alfalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da natsuwa da arziki wanda yake madawwami muna roƙon Allah dukkanin abin da ya tsananta ga al'ummar musulmi Allah ya yi mu da shi baki daya dukkanin alkhairai muna roƙon Allah ya tabbatar mana da su ya ba mu suwa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azimi سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله